أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له من أمره ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا أدوان إلا على الظالمين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين وأبدل الصلاة وأتم التسليم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد السلام عليكم muna 21 ga watan Rajab wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci idan ka dauko al-muharram safar rabi'in al-awwal rabi'in al-sani jumadal ula jumadal ula jumadal akhira sai ka zo rajab shine wata na bakwai a cikin watanni na addinin musulunci shekara 1443 hijira kuma ce kaura da farin jikada yayye a cikin halitta bunka bin Allah saba maka sabawa Allah subhanahu wataala daga maka zawa Madina wanda ya reda 22 ga watan biyu shekara 2022 miladiya Allah subhanahu wataala cikin kaddarawarsa da kuma yanda yake sarwa bayinsa yanda ya ga dama ya sake mayar da mu wannan majalisi wanda muke gabatar da wannan darasi a cikin wannan littafi namu mai albarka na usulul iman في دوء في دوء الكتاب والسنة وصول الإيمان في دوء الكتاب والسنة na babban malaminmu a sheik dr salihu bin abdulaziz bin ali sheik muna fatan allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin allah alkur'ani mai girma mu samu dacen sunna ingantatta ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma alƙashin fahimta ta salafin salif magabata mazan jiya tun daga sabai zuwa tabi'ai littafi na usulul iman fi dau'il kitabi wa sunna littafi ne wanda malam wato yake kiran mu a cikinsa domin mu tabbatu akan gyaran aƙidanmu ta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama aqidar mu ta tauhidi ta kade ta Allah domin dukkan annabawan da Allah yake aikowa zuwa ga al'umma ko manzanni Allah subhanahu wataala farkon abin da yake gaya ma waɗannan manzannin ko annabawan su gaya ma al'ummarsu shine kade ta Allah Allah yake cewa laqad ba'asna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wa tanibu dagut Allah ce tabbas haƙiƙan mun aika ko mun tura ko mun tada wani manzo na musamman mun aika shi a cikin kowace al'umma idan ya je abin da zai ce ma mutanensa an ibudullah wata nibu ɗagut su bautata wa Allah kuma su kaɗe ta Allah a cikin bauta wannan dukkan annabawa haka Allah subhanahu wata'ala yake wato gaya musu gaya ma wato al'ummarsu a kaɗe ta Allah subhanahu wata'ala a cikin bauta kuma asalin halittar mutum da aljan Allah ya halicce mu ba don komi ba sai dan bautarsa kuma dan mu kaɗe ta shi a cikin bauta Allah ke cewa wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun Allah ce ban halicci mutum da aljan ba face ne dan su bauta min ma'ana liya'budun ai liwahidun dan su kaɗe ta Allah a cikin bauta ɗan uwa musulma ko ɗan uwa musulmi duk rigimar da ake ka gyara aƙida ka ta tauhidi ka shaidi kadda ka je wa Allah ko haɗu da Allah kana mai wato bauta ma waninsa kana mai haɗa shi da wani a cikin bauta Allah subhanahu wata'ala yana gafarta dukkan wani zunubi banda zunubin da aka mutu ana yi ba a tuba ba shine shirka shine shirka Allah subhanahu wata'ala inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah bayin gafara ga wanda ya mutu yana mai hada Allah da wani a cikin botarsa yana mai daukan wata siffa ko wani aiki na Allah ya ba wani abin halitta in dai baka tuba ka mutu to Allah baya gafarta baya gafara ga wannan amma yana yin gafara abinda bai kai shirka ba wannan cikin ganin damarsa da cikin mulkin Allah subhanahu wataala shi yasa ƴan uwa musulmi yana da kyawo mu gyara aqidan mu mu gyara tauhidin mu mu tabbatu a cikin bayin Allah masu kade ta Allah cikin tauhidul uluhiyya da tauhidul rububiyya da tauhidul asma wa sifat a sati da ya gabata mun yi darasi na goma sha ɗaya wanda mana yake ce mana wal ibadatu la tuqbalu illa bi shartain ibada ba ta karbuwa sai da sharuɗa guda biyu malam ya kawo mana yace al ikhlas wal mutaba'a wal mutaba'ati lir rasul sallallahu alaihi wasallama sharɗan nan guda biyu duk wata ibada in dai ibada ce zaka yi mai sunan ibada mai sunan bauta ga Allah to ba za ta karɓu ba sai ka dunkule mata sharaɗai guda biyu a sati da ya gabata malam ya mana bayani ɗaya bayan ɗaya na farko shine ikhlasi yin ibadan nan tsantsa dan Allah ka yi ta dan Allah kada ka yi ta dan riya dan a gani ku masu bauta ne kada ka yi ta dan wani kada ka yi ta dan neman suna ko da neman wani matsayi ko da neman wata ɗaukaka al-ikhlas sanya ikhlasi tsantsa don Allah a cikin botana azumi ne zakka ce hajji ce biyayya ga iyaye ne mace tabi mijinta ne duk wannan a cikin abin da bai saba wa Allah ba duk ibada ne zuwa ziyara ne ga ɗan uwanka ka yi tsantsa don Allah kada ka yi karatun alkur'ani ne ka yi tsantsa don Allah salatin annabi ne tsantsa don Allah zikiri ne la ilaha illallah ko subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ko la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin ko la haula wala quwwata illa billah duk zikiri na ambatan Allah da sunan ibada yal uwa musulma ko dan uwa musulmi ana so kai shi da ikhlasi in kana so a karba nabiyu almutaba'at almutaba'a lirrasul sallallahu alaihi wasallama yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan botar taka ta samu dace da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni ko ya tabbatar da wannan abu to a sati da ya gabata haka muka yi darasin wannan akan sharaɗai guda biyu al-khilas wal mutaba'a yau muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya jagorance mu cikin abin da za mu faɗa mu samu dacen littafin Allah alƙur'ani mu samu dacen suna ingantatta alƙashin fahimta ta salafi salih magabata mazan jiya na ƙwarai ba da bismillahi rahmanir rahim malam ya ce wa minar ayati aljami'a yana daga cikin ayoyi waɗanda suka haɗa lihadaini asharɗaini yana daga cikin ayoyin da suka hada waɗannan shariɗan guda biyu wani shariɗai ne guda biyu ɗalibai wanda ba a karɓar ibada he da su su ne al'ikhlas walmuta ba a ti rasuli sallar to yana daga cikin ayoyin da suka hada waɗannan shariɗan guda biyu faɗar Allah maɗaukakin sarki faɗar Allah maɗaukakin sarki da ya faɗa yana daga cikin ayoyin da suka haɗa waɗannan shariɗai guda biyu na karɓar ibada al'akhilasu wal mutaba'a tuna daga cikin ayoyin da suka haɗa waɗannan shariɗai guda biyu na yi ikhlasi da kuma ibada ka ta zamanto kayi mutaba'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta dace da karantar manzo sallallahu alaihi wasallama ƙarshen suratul kafi dalibai qul inna ma ba'da ta'awiz ce yana daga waɗannan daga cikin ayoyi waɗanda suka haɗa waɗannan sharaɗe guda biyu na karɓar ibadar mutum ikhlasi da mutaba'a faɗar Allah maɗaukakin sarki a ƙarshen suratul kafi inda Allah ke cewa ƙul annabi ce da su innama abin sani kadai ana basharun mislukum lalle tabbas ni mutum ne kwatamcin ku ɓangaren halitta ni mutum ne kamar ku ɓangaren halitta amma ɓangaren daraja da ɗaukaka da martaba manzan rama alaihi salatu wasalam ya fi kowa daraja da ɗaukaka da martaba shi ne yayye a cikin halitta ba a yi kamarsa ba kuma ba za a yi ba ya mace ba ta ba aihuwa ɗa kamarsa kuma ba za ta aihuwa ba an riga an ƙare sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaban annaba shugaban manzanni shugaban dukkan halittu jagoran masu biyayya ga allah jagoran masu jin tsoron allah jagoran masu ta allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya biyayya ga Allah man yudi'ir rasul faqad ada Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza wani gure wai ce wa in tudi'uhu tahtadu idan ka bi manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ka shiryu ina mai neman shiryuwa to ku manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuna biyayya ga manzan Allah kuna hannuwa da abin da ya da dalibai to kun samu shiryuwa daga Allah subhanahu wata'ala sai ku yi fatan ku mutu akan wannan aƙida ta biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama rabbi qad ataytani min al-mulk annabi yusuf yace ko wa 'allamtani min tawil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai ce mi tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ka yi ta addu'a Allah ya kashe ka kana musulmi ɗan uwa musulmi to bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an ka bi shi ka shiryu bangaren halitta mutum ne tabbas don kanka ɗauki halitta wani ka ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum ne amma ya yi kowa darajar ɗaukaka kakka siffanta shi da wani abin halitta ka na ƙasa shi yanzu za ka wuta daga cikin da'ira ta musulunci hatara ƙul inna ma ana basharun mithlukum Allah ce ce da su lalle ni mutum ne bangaren halitta fa kamar ku sai dai wajen daraja da ɗaukaka da martaba wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ɗaya yake da kowa ba yayi kowa wannan daraja da ɗaukaka yuha ilai ana yi mini wahayi ma'ana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana yi mishi wahayi ilayya zuwa gare ni zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annama ilahukum ilahun wahid abin sani kare abin bautarku shine abin bauta a ɗai cikin tauhidul uluhiyya darbubiyya da asma da sifatul ula abin bauta shi a ɗai shine Allah ilkuwa musulma ki kaɗe ta Allah ka kaɗe ta Allah ɗan uwa a cikin dukkan ibadarka a cikin dukkan bautarka kadda ka sake ku haɗu da Allah kana da Allah biyu kana bautar Allah kana bautar wani ka dogara da wani ka bar Allah ka rate wani abu a jikinka da sunan ya baka lahiya ko sunan ya kare ka da wani abu ba Allah ba ɗan uwa musulmi hatara abin bautarku shine abin bauta ubangijinku Allah wahid shi aɗai shi yasa Allah ke cewa ul huwallahu ahad kace Allah ɗaya ne wanda ba shi da na biyu ahad aka ce ahad ba shi da na biyu ba ce ba wahid an gane ulhuwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sarki abin nihi da bukata ta biya ina mai nema bukata shi a biya masa to ku neme ta a wurin Allah kuna neman Allah biya muku bukatunku muna nema Allah ka biya mana bukatanmu Allahu samad sarki abin nihi da bukata ta biya idan na zo na ce bisa abu da za ka iya yi na ce wani ka taimake ni da kaza sai ka dama ka yi sai ka bani ma abu ya kasa isa ta to amma na tashi roƙi Allah fa bukata ta biya yi jiran lokaci dan uwa shine taska da bata karewa Allah yana hushi da mutumin da baya roƙonsa eh sabanin dan adam yau ka zo ka roƙe ni kadago gobe jibi watan na gani sai ka da fuska eh to amma Allah so yake ai ta roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum a to kenan kaga abin bautar ku shine abin bauta a dai duk wata bukata ta duk wata bukatar ki duk wata matsalar ki duk wata damuwar ki kai ta fadar Allah ki faɗi cikin dare ki sujada ga Allah ki sallah nafila raka biyu ki sallama ki daga hannu ki roki Allah ki istighfari ki tuba zuwa ga Allah ki roki Allah duk matsalolinki Allahu samad sarki abin ni da bukata ta biya dan uwa ai mutane imanin mu da tawakkalin mu har yanzu da saura kai imani tsantsa da Allah bakka da wani abin bauta sai shi Allah shi addai ba mai baka agaji tallabi ko wani abu sai Allah subhanahu wata'ala ba mai dora lahi ba da lahiya sai Allah ba mai dora shi lahiya sai Allah ba mai arzitawa sai Allah ba mai talautawa sai Allah ba mai daukakawa sai Allah ba mai kaskantarwa sai Allah subhanahu wata'ala Allahu samad sarki abin nihi da bukata ta biya duk wata matsala ta in kai kwadar Allah in roƙa Allah zai biya mun dan uwa musulmi to abin bautar ku shine abin bauta guda daya faman kana yarju liqa rabbih duk wanda yake kamna ya game da Allah salim alim salim alim duk wanda yake kamna ya game da rabbihi ubangijinsa mai kyagen halittarsa ya miki hannaye guda biyu ya miki kawa guda biyu ya miki koyon hanci guda biyu ya miki dimbarin baki guda biyu inda za a yanke na sama a yanke na ƙasa yaya ga yau za a ganki amma cikin hikimar Allah Allah mai kyagen mai tarbiyya ya ba ki tsaro kina dugon maniyi ya ba ki tsaro a cikin cikin mahaifa ya tsare ki kwana arba'in ya koma gudan jini Allah ya tsare ki cikin da bai faɗi ba da Allah ya ga dama sai a ce mamaki ta yi barin ki amma yau gashi an halicce ki ke ce amratu eh kina tahiya ban ƙasa eh ke cike ce azima kina tahiya a saman ƙasa eh ya baki tsaro a cikin cikin mahaifa gudan ruwa gudan mani gudan tsoka aka turo mala'ika aka sassarƙa miki kashushuwa fayin faufi hiro wai marbi arba'i kalimati bi katabi rizqi wa ajali wa amali wa shaqiyyun aw sa'idun wane ne mai yin wannan Allah al'uwa musulmi to saboda haka duk wanda yake kamar ya game da Allah ubangijinsa to fal yi amal amalan salihan yayi aiki aiki na gari tsantsa dan Allah saliha tsantsar aiki da ikhlasi salihan aiki na gari tsantsa wanda babu botar wani a cikinsa wanda babu neman suna a cikinsa wanda babu neman ɗaukaka a cikinsa aiki na gari cikin littafin Allah da suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kashedi kashedi kadda ya hada bautar ubangijinsa da wani daya wala yushrik Allah ci kashedin kashedin kuwa sama da wasan shi kadda ki sake yalwa ki je lahira kina bautar wani ba Allah ba dan gamuwarki da Allah ba za ta kyau ba a wannan lokaci eh gamuwarki da mala'ika ma anan ba mai kyawa ba ce in ba tauhidi bartana gaban Allah wala yushrik bi ibadati rabbih ahada kashe dikkar da ya hada bautar ubangijinsa Allah da wani daya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a haka Allah ce ku bautata wa Allah shi a ɗaya kashe din mukaddamu hada Allah da komai a cikin bauta waɗannan yana daga cikin ayoyin da malam ya kawo maka dan ya kawo maka hujja akan ayoyin da suka hada sharɗai guda biyu na ikhlasi tsantsayin bota don Allah kuma ya kasance kayi mutaba'a ka bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo maka da shi domin za Allah sallallahu alaihi wasallama shi ake yi ma wahayi shi ne zai gaya mana abinda Allah yake so da alkur'ani abinda ke cikin alkur'ani kenan bin manzon Allah mutaba'arsa wannan wajibi ce man yu'i'ir rasul faqad ada Allah wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira duk wanda ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ai kaki manzon Allah ya ce a bari ki bari kika sa'a manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana kirhe gashinki kiriye kwabrinki kiriye damtsanki wal mar'at kulluha auratun ma adal waja wal kafain illa al waja wal kafain wani guri mace dukkan ta al'aura ce zirce sai aka kawo shar'i harfi na istisnai sai dai huskarta da tayin hannunta su kaɗai ne ba al'aura ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nisa'un kasiyatun ariya ma'ilatun mumila Allah ka tsare mu Allah ka tsare mu da ƙarshen zamani ga mata sun sa tuwawi amma tsirara suke musiba kar ta wuce wannan eh kin sa tuwawi amma tsirara kike ila kin yi dimki ya matsaye jikinki ila kin sa dimki kin yi dimki shara shara shi yasa a makaranta muka ce muka sa dokar ki hijabi mai kabri ba mai wannan kamar liloki ma mai labke ma jikinki yana bin siffar jikinki ba shi ba mamman lawan in ya gani sai ce maza an baki sati guda maza ki kokari ki dimka wanda yake wato ba sarasara ba ba mai lahewa ba a jikinki saboda kai ya rinka siffanta jikinki ina iyaye ku kama mana iyaki budurwa ta wuto gashinta a buɗe ƙwabirinta a buɗe damtsanta a buɗe daga gida kina kallon ta ɗiyaki ina zaki sa kanki alhali ku Allah ɗora ma tarbiyya da ke da babanta ta saboda haka biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama wajibi to duk wanda ya sa'a manzan Allah bayan min bari ma tabailawul huda bayan shiryuwa ta bayyana a tare da shi wa yadda bi ghaira sabilil mu'minin yabo wata hanya lala hanya ba hanyar mumunai ba an ce mumunai ka san mumunan farko su wane ne su wane ne mumunan farko sahabbai sahabbai za ku ce daga ci su wayi su daraja abubakar radiyallahu anhu ha to ka ba hanya ba irin ta su abubakar ba ba irin ta su umar ba ba irin ta su usman ba ba irin ta su idina ali ba ba irin ta su abi huraira ba ba irin ta su ummil muminin abdullahi ba aisha allah ƙara yara da ita ba irin ta su ummu salma ba wa ya tabi gaira sabilin muminin allah ya ce mutum ya sa'a manzon allah ya ba hanya ba irin ta mumunan farko ba nuwallihi ma tawalla wa nusulhi jahannama sa'at masira za mu jikunta mushi abin da ya jikunta kuma ƙarshensa shine wato makomarsa ita ce wuta wannan qul ma ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada shine malam ya kawo maka aya ce da ta hada ababen da suke da sharuɗa guda biyu ikhlasi da kuma mutaba'a almadlabu sani sai mala ya ci gaba da cewa a cikin littafi namu na usulul iman fi dawil kitabi wa sunna mala ya ce almadlabu sani abin nema na biyu zikiru ba'd anwa'il ibada ambatan wani shashe na ibada malan zai ambato maka wani shashe na irirrika na ibada wani shashe ba duka ba na irirrika na ibada zikiru ba'adu anwa'il ibada malam zai ambato maka wani shashe na irirrika na ibada al'ibadatu malam yace ibadan nan anwa'uha kathira irirrikanta suna da yawa irirrikanta suna da yawa ibada bautar Allah to irirrikanta suna da yawa daban-daban ne ga sunan akwai sallah akwai azumi akwai zakka akwai hajji akwai azumin nafila akwai sadaka akwai biyayya ga iyaye akwai mace ta biyayya ga mijinta mutukar ba cikin saban Allah ba ne akwai kula da zumunci kaga duk ibada ce to malam ya ce ibada anwa'uha katira irirrikan ibada suna da yawa amma dai ka gane ko ki gane yar uwa musulmi kullu amalin salihin dukkan aiki wanda yake nagari aiki kyaukyawa kyaukyawan aiki aiki nagari wanda ya tabbatu a cikin littafin Allah alkur'ani ya tabbatu a sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam yuhibbuhu Allah wanda Allah yake son shi wayar dahu kuma Allah ya yarda da shi qauliyun aikin nan na faɗa ne aw fi'liyun ko ku aikin nan na aiki ne zahirun aikin nan na ayi shahili ne kowa ya gani aw baɗin ko kuma aikin na ɓoye ne fahuwa nau'un min anwa'iha to shi wannan irirka ne na daga irirkan ita ibadar wa fardun da kuma ɗaya ne min afaradiha daga cikin ɗaiɗaikun ita ibadar wa fi ma yali malaci to cikin abin da zai zo nan gaba zikiru ambatan ba'adul am eh, ba'adul amsila ala dalika ambatan shashan misali kwatamci absa wannan malam zai kwatanta maka wani shashi na a cikin ita irirrikan na ibada ibadan nan ta faɗa ce ko ta aiki ibadan nan ta zahiri ce ko ta baɗini ce ibadan nan ɗaya ce daga cikin ɗaiɗaikun ibadun to dai malam ya ce maka dikiru ba'adu amsila ambatan shashe misalin aladalika kwatamci absa wannan al'ula ma da ya ce na farko ko al'awwalu na farko famin anwa'il ibada yana daga cikin irirrika na ibada addu'a addu'a bina wa aihi da irirrikanta yana daga cikin nau'i'ika na ibada addu'a ita ce addu'a manzara ma alaihi salatu wasu na cewa addu'a'u huwal ibada addu'a ibada ce to daga cikin irirrika na abin da ya shahi ibada akwai addu'a ‘yan uwa musulmi yau ko ‘yan uwa musulmi kuka dibi rayuwar da muke ciki muna buƙatar addu'a ni kaina ina buƙatar addu'a iyalaina suna buƙatar addu'a iyayena suna buƙatar addu'a abokanin sana'ata suna buƙatar addu'a abokanin zamana suna buƙatar addu'a garinmu yana buƙatar addu'a ƙasanmu tana buƙatar addu'a ƙasashenmu na musulmi suna buƙatar addu'a to wannan addu'a da za ka roƙi Allah zaman kanta take kuma ita ibada ce malam ya ce addu'a bina aihi da iririkanta akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a addu'a ta mas'ala ta roƙo Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza wa du'a'ul ibada kuma akwai addu'a kuma ta ibada akwai addu'a mas'ala ina da mas'ala kaza bani da lahiya Allah ba ni lahiya ko an yi jarrabawa Allah ka taimake ni wannan jarrabawai in ci jarrabawa wannan zan yi bulaguro Allah kai ni lafiya ka mai ni lafiya kaga mas'ala ce akwai addu'a kuma ibada kamar mi addu'a ta bayan sallah zikiri na bayan sallah da ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ka ce mi alama anta salamu minka salam tabarakta ya jalali wal ikram astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kai subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 wallahu akbar 33 ka cika da la ilaha illallah wa da la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ka cika 100 ko kuma daga nan kai ayatul kursiyu idan sallar asuba ce ayatul kursiyu uku qul huwallahu uku kula uzu bi rabbil falaki uku kula uzu bi rabbin nasi uku idan sallar magarba ce haka nan ayatul kursi uku qul huwallahu uku qul a'udhu birabbil falaq uku qul a'udhu birabbin nasi uku sauran salloli kai ɗaya ɗaya wannan addu'a ce ta ibada kenan a cikin nau'i'ika na ibada akwai du'a'ul mas'ala akwai du'a'ul ibada sai mala yake cewa alallahu ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce a cikin suratul gafir aya ta goma sha hudu ɗalibai bayan ta'awizi fad'ullaha To, fada'ullaha ku roƙi Allah ko ku bautata wa Allah mukhlisina lahuddina kuna masu tsarkake addini a gare shi addini mai kyakke walau kariyar kafirun ko da gafuran nan sun ki ba sa sa haka cin ku bautata wa Allah shi a ɗai ku roƙi Allah shi a ɗai Allahu samad sarki abin nihi da bukata ta biya shine malaika maka kwadar Allah maɗaukakin sarki fad'ullaha ku roƙi Allah ko ku bauta ma Allah kuna ma tsarkake addini a gare shi walau kare alkafiruna ko da kafirai ba sa so ayan mu ta gaba a cikin suratul jinni aya ta goma sha takwas wa annal masajida bayan ta'awizi Aha. Allah subhanahu wa ta'ala tsarkakken sarki maɗaukaki wanda bai haihuwa ba ba haihe shi ba sarki abin nihi da bukata ta biya ya ce wa annar masajida lillahi dukkan wuraren sujada na Allah ne dukkan wuraren da za a ce gabubuwanka ne da kake gabubuwa guda bakwai wanda in ka wari a sallah suna sujada to dukkansu na Allah ne ana so waɗannan gabubuwan naka wa za su ma wato bauta shine Allah ko ku a wuri ne masallaci ne ko wuri ne ka kewaye kake yin sallah to dukkan wuraren sujada na Allah ne ka shaidi falatar umma Allah ahada kada ku kirayi wani tare da Allah daya ka shaidi kada ku bauta ma wani tare da Allah daya kaga ashe gabubuwan mu su zama to bautar Allah suke domin ka lura kwaɗuwa in duka in gaida ka ba shi mana girmamawa ba shi mana girmamawa abinda ake so girmamawa in san darajarka in san kimarka in san kai babba ne ko mai matsayi kaza ne ko mai daraja kaza ne Allah ya baka in girmama ka a cikin zuciya amma Sheikh Usman bin Fodu yake cewa al-inhina'u fi tahiyya fahiyar bid'atul muharrama durkuso da muke yi gurin gaisuwa mu duka mu gaida babba sirikinka ne malaminka ne wanka ne wane ne kinka ne da muke durkusawa mu gaida shi in ji shek usman bin fodiyo sananne ku a afirka an san shi cikin littafin shi na iyawu sunna ba dan gidan umar ya faɗa ba jikan malallan ba shi ya faɗa ba a cikin iyawu sunna ta Usman bin Fodio rahimahullah mujaddadi wanda ya jaddada addinin Allah ya jihari a cikin kasashenmu na Afirka domin tabbatar da al'umma akan sunna yace to durkuso da kuke yi gurin gaisuwa bid'a ce wadda take abin haramtawa to dukkan wuraren sujada ba na kowa bane na Allah ne kuma ana yi tsantsadan Allah ka shedi kada ku bota tama wani tare da Allah ɗaya ka shaidi a gurin da ake yin sujada ta Allah ku zo kuma wani sujada ka shaidi gaɓuɓuwanku su ma wani abin halitta sujada ba Allah ba fatara ɗan uwa wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahada nutsu da kyau ka je kowane tafsiri ka diba ko da tafsirin mu ne jalali na anan diba diba ga ya mara mai jalali ne ya fassara shi dukkan wuraren sujada na Allah ne ka shedi kada ku hada Allah tare da wani dalilin mu na gaba cikin suratul ahqaf wa man adalu masu bin mu a cikin wani littafi na usulul iman fi daw'il kitabi wa sunna malai yace wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa man adallu mimman yad'u min dunillah min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyama malai yace wane ne yafi bata fiye da wanda yake bota ma wani ba Allah ba ai babu wanda ya kowa bacewa kamar wanda yake bauta ma wani ba Allah ba ai babu wanda ya kowa bacewa kamar wanda yake kiran wani Allah ya kawo mushi arziki ya kawo mushi daukaka ya bashi lafiya ba Allah ba wannan kai kowa bata waman adallu wane ne yafi bata fiye da wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba ila yawmil qiyamah har ya zuwa ranar alkiyama dan uwa musulmi saboda ka yar uwa ki hatara ki rinka kiran wani ba Allah ba ya baki lafiya ya baki arziki ya tsare ki ba Allah ba ya taimake ki ba Allah ba ya kawo miki tallabi da agaji irin taimakon da ba mai yin sai Allah irin agajin da ba mai yin sai Allah sabanin dan an adam wani ba an dala uku ko dala hudu ko dala biyar wannan an san adam yana iya yi amma mota ta fero a guje daga tudun post ta gangaro ya danna ba burki wa sai tsare kuma da Allah eh ka sanin sai Allah to sai ka kiraye wani ba Allah ba wani abin halitta ha kace ya shabka ya ilu tsare ni ko ya ke masa sau ko jangare ko uwar dawa tsare ni ka zanni kai kuwa bata to irin wani tallafin da agaji ba mai kama kashi sai Allah Allah Allah za rinka cewa Allah Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gani sai Allah cikin mulkin sa nan a lokacin nan fad'ullah mukhlisina lahu din lokacin nan Allah kada za a kiraya to babu wanda yayi kowa bacewa in ba wanda yake kiran wani Allah ba Allah ba cikin abin da baya amsa mishi cikin abin da ba zai amsa mishi ba har ya zuwa ranar tashin alkiyama su sun kasance game da bautar tasu suna marabkana wa hum an du'a'ihim gafilun su sun kasance game da bautar tasu wato suna marabkana daga abin bautar tasu wai za shirin nasu kanu lahum a'ada'au wa kanu bi ibadatihim kafirin idan kuma aka tayar da mutane hushiran nasu aka tashi mutane ababen botar za su kasance wato suna makiya makiyansu a tsakaninsu za su zamanto abokan adawarsu wai za ku shirin nasu kanu lahum a ada'an sai su zamanto suna kiyayya da abin motar tasu idan aka tashi alkiyama ranar alkiyama ku ne kuka sa muka bauta mu wahum an du'a'ihim wa kanu kai wa kanu bi ibadatihim kafirin sun kasance ga ababen bautar tasu sun wato sun butulce sun kafirce musu daga nan sai malam ya ce faman da a gairar lahi azza wa jalla duk wanda ya kirayi wani allah ba allah ba bishe'in da wani abu la ya ƙadiru alaihi wanda bai da ikon yin wannan abin a gare shi illallahu sai allah ka kirayi wani allah wanda wannan abin ba mai yin shi shi wannan wanda ka kira bai da ikon yin wani abu a kai shi na kamar misali kamar ba da lafiya ko arzita ko ɗaukakawa ko ƙasƙasantarwa ba mai wannan sai Allah to duk wanda ya ɗauki wannan ɗabi'a wannan aƙida shi ce haka ko siffa shi ce haka in ji malam fa huwa mushrikun kafirun wannan ya zama to mushriki ne kuma ya butulce ya zama kafiri ashe kun ga roƙon wani Allah ina masu kiran aljannai eh masu aiko masu kiran su ce aljannai su kawo musu kudi ko zai guri kaza su dauko musu wannan eh akwai masu kiran waɗansu suna cikin kabari bayan Allah mummunan kware bayan Allah na kware suna cikin kabari sun mutu su rinka kiransu to malam yace faman da agairala duk wanda ya kirayi wani wani Allah bishe'in da wani abu ya ce ya mushi kaza ko ya bashi kaza alhali shi wannan mataccen ko shi wannan aljanin ko wannan doguwar ko masa saukin ko jangarekin ko uwar dawai la ya kadiru ala shay'i ba ta da ikon komi akan wannan illallah sai Allah mai wannan ɗabi'a duk wanda aqida shi ce wannan ɗabi'a ce haka in ji malam huwa mushrikun kafiru wannan ya zama to mushriki ne kuma ya butulci ya zama kafiri Allah ka tsare mu sawa'un jimala ya ce kanal mada'u hayyan au mayita daidai ne shi wanda aka kiraya a raye yake ko ya mutu ka kiraye shi ka ce ka maka tallabi ya ka maka agaji cikin abin da bai da iko a kansa muna ƙara jaddadawa cikin abin da bai da iko a kansa don ma'anar ta huto ƙarara masu sauraron su gane darasin karar su fahimci inda aka sa gaba su riƙi tauhidi su gyara aƙirta la ilaha illallah muhammadu rasulullah alaihi sallama tumala yace daidai ne shi wanda ka kiraya a raye yake ko ya mutu ne kawo maka agaji da tallabi cikin abin da shi bai iya yi yanzu daga cikin kabari ya hutu mai kwani shi baka kuɗi kasan ne shi matsalar mutumin yanzu dai kuɗi ko gazan da bai da iko akan wannan ka zo ka rinka ba ni kuɗi ba ni kuɗi ba ni kuɗi kasan dai akwai matsala mutum a cikin kabari bawan Allah shi mana ta gaishi bai san ma abin da kake ha ko ka gidan wata doguwa ha ko ka je gurin dan ina da kare dan ina da kare ba ma guje mushriki ha ka ce ya baka lahiya ɗan ina da kare kare ho yake ciwa wanda kai haramun ne a tare da kai ka ci ciwa cin abin da yake ci haramun ne ki je ki ce wai ya baki lahiya ha kaga kaje ga shara yake amma bai yi baka lahiya bai yi baki ɗaukaka a bai iya baki arziki to mana ce sawa'un daidai ne kanal mad'u shi abin kirakin hayyan a raye ke wanda ake auma gita ko matace ne duk wanda ya dauki wannan aqida in ji malam wa huwa mushrikun kafirun wa man da'a hayyan wanda kuma kirayi rayayye bima ya kadiru alaihi cikin abin da yake da iko a kansa wanda ya kirayi rayayye cikin abin da rayayyen yana da iko a kansa yana iya yi ya kamata a tambaya abu ne ga shi rayayye ƙila mutum ne ƙila mijinki ne ƙila babanka ne ƙila wanka ne sai ka roƙe shi cikin abin da yana iya yi misali kamar misali an ya ƙula ya fulan mutum ya ce ya kaiwa ne a ɗi'in muni ka ciyar da ni ka zo gurma baba binci ba tuwo a ciyar da ni mama binci ba tuwo a ciyar da ni aka gwamnati tana iya yi ko he ta ce in ta yi zazahe a tukunya a zubo maka an gane ko au ya fulan ko kace ya kaiwa ne askini ba ni ruwa in sha shayar da ni ruwa ka zo nan makaranta garandan mu anan kace ma mai tsaro malama ba ni ruwa in sha malama ta dauko kofi ta baka ka sha ai tana iya yi eh ba ni ruwa ga ruwan kuma ana gani za su yi ta dauko shi annan ta baka wani hawi zalika da makamancin wannan falashe alai wannan babu komi akan wannan karo kirayayye cikin abin da zai iya yi kamar ciyar da ni ko shayar da ni ko wane ba ni wannan bikin naka zan yi rubutu ko ba ni wannan kayyen taka zan yi rubutu ko ba ni wannan littafin naka zan karanta wuri kaza hadisi kaza to wannan in wannan ne kace ba ni ka roƙe shi sai ya ɗauka ya baka yana babu laifi wa man da amayitan abu na uku ma da ya ce to duk wanda ya kiraye mataccewa au ga'iban ko kuma ya kira wani abin da baya nan wancan ya mutu an san ya mutu wani kuma wani abu ne ka kiraya baya nan bi misali hada da wannan misali fa innahu mushrikun to shi wannan wa ya zamanto mushriki ne li'annal mayyita wal ga'iba domin matacce da wanda baya nan la yumkinu an ya kuma bi misali hada ba sa iya komi a cikin kawo maka wannan mutumin ya mutu ko bai nan sai ka ce ya ciyar da kai ka gani abe bai yi wani ba kai ha la yumkinu an yaquma eh ba iya yin komai akan wannan bi misali hada da wannan misali da baka misalta ba ni kaza ba ni kaza shi ko mutumin ya mutu ko kuma bai na amma yanzu kana ka maka misali gashi mutumin kana ganin shi kace ya ba kaza ya dauka ya baka ko wance ba ni ruwa in sha ba ni abinci wannan babu ne to amma mutumin bai nan ko ya mutu bai da iko akan wannan ba shi da wani bai iya yin komi akan tsayuwa akan wannan saboda haka ina ganin mai nuna lokaci yana ramun lokaci nan ya kamata mu tsaya a cikin darasinmu na goma sha biyu idan allah kai mu satin sama inda ranmu da lafiya za mu tashi bisa kan darasi na goma sha goma sha uku haka azima ta ce da fatan abin da aka ji mun yi daidai wannan ba hikima ba ce ba dabarar mu bace daga Allah ne kuskure da aka ji daga shedan ne muna fatan abin da ke kuskure Allah subhanahu wataala ya kankare shi ya tabbatar mana abin da ya tabbata cikin littafin Allah da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallama marasa lafiyar mu gida da gidan asibiti Allah ka ba ka ba mu lafiya akwai yan uwan mu wa'inda ba su da lafiya a gida da gidan asibiti suna bara addu'a kenan musanya su a cikin addu'o'inmu na yau da kullum Allahumma shi mardana warham mautana Allahumma shi mardana warham mautana Allahumma shi mardana warham mautana akwai ƴan ummu musulmi waɗanda Allah ya karɓi rayuwarsu cikin satin nan da sauran wato lokuta daban-daban musulmi maza da mata Allah ya musu rahama Allah ya ci kansu akwai iyayenmu da kakanninmu da iyayen kakanninmu da mu da su duka Allah haɗa mu cikin jannatul firdaus akwai yan uwanmu wa'inda suke ba mu dukiyarsu a cikin masallatanmu da makarantunmu da wurarenmu na wa'azi domin tsayuwa akan wannan karantarsuwa akan wannan da'awa da sauran ɗalibai da iyaye da malamanmu masu kama mana da sauran almajirai da mu kanmu Allah ya haɗa mu a cikin jannatul firdaus kuma Allah sa mu yi tarayya a cikin wannan da'awa da muke yi wannan karantarsuwa da muke Allah sa muna yi dan Allah yi da ba dan Allah ba Allah ka tsare mu ya Allah kuma babban abu Allah sa mu lafiya mu kare lafiya Allah ba mu ikon aiki da abin da muke faɗi Allah ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa Allah tilsa bakunanmu da mu mu rinka aikata abin da muke faɗa Allah ya haɗa mu da manzansa ranar alkiyama akwai yaran mu 'yan mata irin su ɗiyata da sauran 'yan uwa suna bukata aure Allah ka ba su mazajen aure da sauran zaurawanmu Allah ka aurar da su mu da muke da auren Allah ka zamanar da mu lafiya Allah ka ba mu abin da zan mu ci mu sha ta hanya kyaukyawa talauci da kakana kai Allah ka ba mu da shi akwai yan uwanmu jami'an mu na tsaro masu tsaron ƙasa sojojinmu da 'yan sandanmu waɗanda suke cikin gari da waɗanda suke cikin daji da waɗanda suke cikin iyaka Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu Allah ka tsare su ka tsare mana ƙasarmu Allah ka zama da Nijar lafiya lau dukkan wata fitina Allah Allah ka tsare mu da fitintunu a cikin kasashenmu Niger Allah ka ba mu zama lafiya fitina mun santa ko mu santa ba Allah ka tsare mu ya Allah ya Allah subhanahu wa ta'ala yan mu da ma'aikatanmu da yan kwadagonmu masu neman ilimi Muhammadiyar na boko masu karanta suwa da wa'azuka da hudubobi Allah ka sanya albarka a cikin dukkan rayuwarmu akwai yaranmu masu karatun lakwal na boko na wannan shekara tun daga sartifuka da burebe da bak Allah ka taimaki yaranmu Allah ka sa su jarrabawa Allah ka ba su da mu da su duka ilimi mai amfani akwai yaranmu wanda sun himmatu a zuwa shekara mai zawa ko wata shida nan gaba za su yi sabka Allah ka kama musu ya Allah Allah ka ba mu ikon harra alkur'ani da aiki da alkur'ani Allah ka ba mu ikon harra da sunna Allah ka ba mu ikon aiki da ita Allah ka ba mu ilimi mai amfani duk wanda ke cikin tsanani Allah ka yaye masa ya Allah makarantunmu na addinin musulunci Allah ka ɗaukaka su Allah ka haɓaka su Allah ka tsare su da mu da ɗaliban makarantunmu na addinin musulunci Allah ka tsare mu ya Allah Allah ka ba mu zama lafiya Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya dukkan malamin makaranta na islamiyya ko kuma malamin makaranta na makaranta allo ko malamin makaranta na makarantar boko Allah ka sa mu yi lafiya mu ƙare lafiya Allah ka taimaki ɗalibanmu Allah ka ba mu ilimi mai amfani subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima kamilun majid allahumma barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid subhana rabbika rabbil izza amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin